Mai sauraro a kan mita 88.5 da laifin mu da zamani sunana Abba Isa Muhammad kuma kamar yadda muka alkawarta a jiya za mu kawo muku ci gaban tattaunawa mu da kwamandan hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa reshen jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul game da aikace-aikacen da suka gudanar a shekarar da ta gabata da kuma yadda za su tunkari shekarar 2021. wato gami da tantance 'yan takarar shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da jam'iyya mai mulki ta tura waɗanda suke da buƙatar tsayawa takarar wannan hukuma ta ndla domin a auna su a ga ko suna buguwa ko kuma suna ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko kuma akasin haka wanda an gama wannan tantancewa ita ba kuma za mu ji yadda ta wakana a wannan hukuma da kuma sakamakon yadda yake gazantawar da muka da dr ibrahim abdul din ka faɗi nasarori da kuka samu menene kalubale kuma kalubale suna da yawa ai a shaga muku nan wajen motocin da muke da su nan wajen wanda suke aiki ila ba su wuce guda biyu ba masu lafiya ko cikin su ma ɗaya cikin su ma kwamandan ma shi ke hawa kuma kwamandan yan dila ma gaba ɗaya shine kaɗai kwamandan da baya da mota official wanda ake bada in gwamnati suka tashi sai dai su ba yan sanda su ba soja air force sss aka tashi haka ake amma mu ɗin kullum ana manta da mu ba kwa ganin kamar ko aikin su ne ya fi naku muhimmanci bai fi namu da muhimmanci ba saboda akwai akwai alaka tsakanin shaye-shayen kwayoyi da duk laifuka duk yawancin mutane da aka kama suna masu kidnappa da masu fashi da makami duk in ka duba ajiyun sai ka samu kwaya to kaga yanda cewa kwayan suke sha shi take fidda musu imani kenan to in baka dakile kwaya ba zaka dakile wancan daga sama so banda wannan akwai matsaloli da yawa shi kanshi budget da ake ba yan dare na kasa gaba daya bai fi miliyan ɗari da goma sha hudu ba gaba daya wanda bai fi a ce ka sai mota hilos guda hudu ko biyar ba wanda wani ma da aka gama ya ce ko dai na kano ne kawai na ce na kasa ne gaba daya to babu ma irin ma irin kuɗin da ake bada na samun rahoto wani ba zai ma baka rahoto inda ɗan yake sai ka biya shi duk babu to kaga duk irin wani abu su suke sa jami'an tsaro su rika cin hanci da rashawa saboda cewa za a yi an ba su wani abu target cewa dole sai ka kama mutane da yawa in ba ka baka aikin ka to shi kuma a cikin wannan abin dan dan ya tabbata ya nuna mai hukuma cewa yana aiki sai kaga sai sai abubuwa marasa kyau da zai sa ya karbi kuɗi ya ci hanci dan yi wannan abubuwan to kamar zuwa yanzu akalla mutane nawa kuka samu waɗanda ake zargin su ta'amali da miyagun kwayoyi amma kuma binciken ku ya nuna muku cewa saka musu akai ko kuma kala musu akai wanda muka samu guda ɗaya ne wani mutum ne wanda wasu mutane ko ko maganar siyasa ne ko mai suka je suka sa mashi a gida daga ba ko binciken mu ya gane cewa muka gane cewa sa mashi akai ko muka sake shi su kuma da suka sa mashi dan muka bi su da ɗaya da muka kama su garin kama su ma wasu cikin su muka same su da kwaya shi ainihin ma wanda ya je ya ɗauko kwayan ya samu wannan bawan Allah ashe dan uwan shi ma kan shi shi babban dila ne shi ma dan muka kama shi muka kai shi gaban kotu ina maganar kuɗin beli yawanci hukumomi akan zargi ana karɓar kuɗin beli kuma kuma kuna cikin waɗanda ake zargin cewar kamar kuna karɓar kuɗin beli a wasu lokutan ina a kwana game da wannan batu ita wannan zargi kan ana ana yi da yawa kuma ba za ka iya cewa gaba ɗaya a ce wai a ma'aikata ba za a samu ɓata gari ba ka sani ba na ƙarya ana iya samun wanda suka yi amma ba da sani na ba in na sani na kama ka kai ma ka san abin da zan baka ko a kore ka aiki ko a maka transfer in na kama na kulle ka ne ma'aikaci a kulle ka shi sa kuka ga ce an samu abin da ake kira turanci sanity na ma'aikata da zarge-zargen da ake musu na sai da kwaya da sauransu yanzu duka in kaga ai ba a yi saboda ba zan yadda ba wai alal misali akwai waɗanda kuke cewa users na akwai kuma dealers menene bambancin su dealer shine wanda yake saidawa yakan karba ne wajen masu safaran su yakan saya ne da yawa sai ku rika yin yanka wiwi ko kuma kwayan yana saida yara matasa ta ɗaya da tsuwa na su ne dila user shine shi kuma wanda shi ba sai da yake ba amfani da ita yake ya sha dan ya samu da yi maye da sauran su ne shine user to yaya kuke da su kowanne daga cikin su in kun kama wanda aka kama shi wanda yake dila ne dama ba doka ta riga ta tarjiya me ake ma dila ba in ka duba karkashin sashi na goma da sashi na sha tara sashi na sha ɗaya da sashi na ishirin na dokan ta ƙirƙirar hukumar aya da tanzu hukunci daban-daban ya ce aka same ka da ƙwaya kada abin hukuncin ya gaza shekara sha biyar kuma kada ya wuce shekara ishirin da biyar akwai kuma wanda ma inda aka kama ka da ƙwayan idan aka gane cewa kai trafika ne wanda yake ɗauka daga waje zuwa waje ko kuma wanda aka same shi yana da haɗa suka yi haɗin gwiwa ana yi maka ɗaurin rai da rai to kaga kowanne akwai irin nashi hukuncin da shari'a abin nan ta tanada to su waɗanda kawai sha suke ba wanda suke sha wanda suke sha hukuncin shine a ajiye su a yi masa tarbiyya tunda sashi na bakwai na abun nan na dokar mu ta bamu da mu yi tarbiyyar da matasa wanda suka samu kansu suna ta'ammali da miyagun kwayoyi su ana iya masa tarbiyya daga baya idan aka ga cewa sun samu sauki sai a sake su to a dai ita wannan shekara da ta gabata ta 2020 akwai 'yan siyasa musamman masu neman mukamai a matakin karamar hukuma da kuma kansiloli waɗanda aka turo su wannan hukuma da suke jam'iyya mai mulki da cewar a gwada su a ga ko suna ta'ammali da miyagun kwayoyi zuwa yanzu ina aka kwana game da wannan bincike da kuka gama ko kuma gwajin da kuka gama to kamar yadda ka sani ba ma wannan shekara ba tun wacce shekarar ta gabata ma dama akwai yarjejeniya tsakanin mu da gwamnatin jihar Kano cewa duk wani wanda za a bashi mukami na siyasa sai an mishi gwaji gwajin nan shine zai tabbatar da cewa yana shan kwaya ko baya sha in aka same shi da kan cewa yana shan kwaya ba za a bashi wannan mukamin ba sai a kawo wani a sake gwada shi sannan a tantance shi sannan a bashi wannan mukamin muna nan ko sannan kuma kun san cewa masarautar Kano ma duk wani hakimi ko dagaci ko mai unguwa ko hakim duka wanda wanda za a bashi shi ma sai a mashi gwaji nan an samu mutane da suke an so a basu abin nan mukami na haki abin na na ko dagaci ko mai unguwa ko hakimai muka same su da cewa suna shan kwaya duk mai mutum sarkin Kano bai nada su ba sai aka canza su ba duk da yake mutane na son su sai kuma aka sake zuwa na famanin sakatarori da kwamishinoni wanda aka samu su famanin sakatarori su ma din su ma suna shan kwaya an same su positive shi ma gwamna bai nada su ba sai ya canza su to cikin irin wannan ne aka zo kuma yanzu za a yi zabe na kananan hukumomi gwamnatin jiha ta kawo mutum ɗari biyar da saba'in ta kawo muna muka tantance su muka samu wasu da yawa cikin su waɗanda suke shaye-shayen kwayoyi waɗanda kuma ba zan faɗa maka lambar su banda na san za ka yi taka tambaya ba zan faɗi sunayen su ba za su kawo mana su canza su yanzu a kawo su a sake tantance su wai a cikin yan takarkarin ƙananan hukumomin aka samu kwarai da gaske a cikin su aka same su kamar wace ƙaramar hukuma da wace ba zan faɗa maka ba ka je ka sami SSG ko wani jami'in gwamnati ya gaya maka kai dai ba an riga an baka haske an gaya maka cewa an samu waɗanda suke suna shan kwaya ba bai ishe ka ba duk gaba ɗaya ne aka samu eh gaba ɗaya aka samu koko ya gaba ɗaya mutum nawa aka samu ba zan faɗa maka ba ka je ka samu SAG ko ma- jami'an gwamnati su gaya maka ni ba na shiga harkan yan siyasa in na faɗa irin wannan ba sai ka ga wasu cewa na musu damiji ko ina son wata wata ƙungiyar siyasa ne wanda ni ba ɗan siyasa ba san ma'aikacin gwamnati nake ba alal misali da kansulolin da yan takarkarin ciyamomi waɗanne ne suka fi yawa a waɗanda gwajin ya nuna suna ta'amali da kansiloli sun fi yawa yawa kan wannan ne ya fi zan gaya maka kamar kansuloli nawa kenan ba zan faɗa ba suna dai da yawa Hmm.
a cikin ƙananan hukumomin da suke cikin birni ne koko a karkara
kai yau ne ba- ba- ba- ba- ba- ba zan faɗa ba ka je ka samu wani ni da ba na riga na tura ma gwamnati ba ni jira nake kawai a j- a canza su a kawo mu wasu kawai ni ba ruwa na Wai wani zai fi jin alamun gwajin ina ya karkata ke
ka ko ina ana iya samu ai an same su a wajaje daban-daban daban lokacin gwamnati daban-daban ai ba za a ce wa lokacin gwamnati guda ne aka samu di wa'annan mutanen ba to su yan takarkarin ciyamomi din guda nawa aka samu suna ta'amali da miyagun kwaye suna nan dai an samu amma ba yawa amma na kansiloli sun fi yawa wannan hasken ya ishe ka daga nan sai ka je ka gina daga nan inda ka tsaya din ka je ka samu ah, gwamnati su gaya maka sauran to zuwa yanzu a ƙarshe ina a kwana game da ginin gurin gyaran hali da ake a cikin wannan gurin girin gane hari in ka je can ba sai ka tambaye gwamna ba tunda shi alkawari sai zai kare shi ko yanzu dai ba a kare shi ba har yanzu kuma kana ji kullum ina faɗa cewa al'umman jihar Kano suna yawan kawo ƴaƴansu kan shaye-shayen kwayi mu wajen nan mutum sha shida kawai zai ɗauka to amma wanda muke samun irin ƙorafe-ƙorafe na irin wayannan yaran matasa da suka suke suka addabi iyayen nasu sun- sun fi dubbai to ina zan sa su wai idan an gina wannan gurin mutum nawa zai ɗauka zai ɗauki mutum ɗari da hamsin da mace da ma- da mata da maza yanzu da ma ba mu ɗaukan mata nan saboda ba inda za mu ajiye mata kuma ga ma- matan nan da yawa suna shan maganin tari kai ka san wannan to menene sakonka ga al'ummar jihar Kano sako na su rika ba wa kunna ma hukumar yakin shaye-shaye kwayi haɗin kai duk lokacin da muka je aiki ko kuma ta fannin ba mu rahoto kan inda ake saida da wanda suke suke saida waɗannan kwayoyin shine sako na a ƙarshe tun da mun shiga shekarar 2021 wani shiri kuka yi wajen yaƙi da safarin miyagun in ka kwaye ji in ka ji jami'in tsaro yana faɗa ma al'umma shiri to bai san aikin shi ba kenan ha shi wannan abin fa yaƙi fa ake yi sai ka gaya ma abokin gaban ka ka ce mishi ga irin shirin da za ka yi shi ma ya shirya akwai shirin da yana nan za ku gani amma ba zan fito in gaya muku wani irin shiri za mu yi ba irin na shekarar da ta gabata ne daban ne a canza ake yi in kiɗa ya canza ma rawa ma canza take mala abba to kamar wata salo za ku ɗauka kenan wannan shekara duk dai ba zan faɗa maka ba eh ba a faɗa Mai sauraro zan tawo miki nan da kwamandan hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa reshen jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul game da aikace-aikacen da suka gudanar cikin aikinsu na yaƙi da sha da kuma safarin miyagun kwayoyi. Da fatan kuma al'umma za su bayar da gudunmawar duk da suka mata wajen yaƙi da sha da kuma fatocin miyagun kwayoyin kasancewar kamar yadda aka je a zantawo tamu da shi ya bayyana cewar mafi yawanci ko kuma dukkanin wani laifi ba ya yiwuwa sai har an yi ta'ammali da miyagun kwayoyi kafin aikata shi wanda kuma idan al'umma suka ba da haɗin kai abu ne wanda za a gudu tare a tsira tare kuma su kansu wanda suke ta'ammali da miyagun ƙwayoyin nan akwai buƙatar a ja su a jiki a kuma yi musu addu'a tare da nusar da su illoli da kuma wato abubuwan da wannan al'amari na sha ko kuma safarin miyagun ƙwayoyi yake haifarwa musamman tsakanin matasa da suke tasowa wanda su ne ake sa ran za su zama shugabanni a nan gaba. sunana abba isa muhammad akan mita 88.5 da la fm muryar zamani sai kun sake jina a nan gaba